فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha biyu ga watan zulƙada hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1439 wanda ya daidai da 24 ga watan bakwai hijia wato miladiyar haihuwar annabi isa 2018 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar bin yasir wanda ke cikin unguwar hausawa a cikin birnin kano domin karanta littafin nan na ihya sunna wa ikhmadul bid'a littafin da babban malami shehu usman dan fodiyo rahimahullahu ta'ala ya wallafa bayan hutu da muka tafi na azumin watan ramadan mun ɗauki kimanin wajen wata biyu ko wata biyu da wani abu allah ta'ala allah ta'ala ya kaddara ainihin wato dawowarmu a wannan rana mai albarka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ibadun da muka gabatar a cikin wannan wata mai alfarma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin bayin da suka dace da daren lailatul qadri a cikin wannan ainihin wato wata mai girma Allah ka sanya mu cikin bayin da aka yanta a cikin wannan wata mai girma Allah maɗaukakin sarki ya amsa addu'o'inmu da ibadunmu da muka gabatar a cikin wannan wata mai alfarma sannan muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya albarkace mu da tsawon rai da za mu sake ganin wannan ibada mai girma ta maimaitu a rayuwarmu cikin imani da lafiya wannan shi ne darasinmu na arba'in da bakwai a cikin wannan littafi mai albarka a darasinmu na ƙarshe dai da muka yi mun ƙara sababin da ya shafi jana'iza da kuma abin da ya shafi makabarta inda shehu Usman dan fodiyo ya ƙarasa ƙarƙare bayani game da bidiyoyin da suke da alaƙa da wannan babi ya ce yana daga cikin irin abin da malamai suke yin inkari shine yin karatu da yin zikiri akan kaburbura ya ce mazhabin imamu malik imam malik ya tafi akan karhancin yin karatu akan kabari a ji a karanta alkur'ani akan kabari wannan ko shakka babu shehu usman dan fodiyo ya ce imam malik shi ma yana daga cikin waɗanda suka karhanta haka ibn al-hajj a cikin littafinsa na madakhal ya ce domin karanta ƙur'ani akan kabarin mamaci zai iya jawo masa azaba ko kuma ƙaruwar azabar ƙila dama lokacin da ake masa karatun an tarar azaba ake masa to yin karatun kuma zai iya ƙara masa azaba ɗin ko kuma ya jawo masa ita domin duk lokacin da mai karatu ya wuce wata aya wanda shi mamacin da ke cikin kabarin bai yi aiki da wannan ayar ba to fa za a tambaye shi cewa baka karanta wannan ayar ba baka taba jin wannan ayar ba to ya akai ka saba mata to a sanadiyar haka sai a azabtar da shi ko kuma a ƙara masa azaba saboda saba wa wata aya daga cikin ayoyin alkur'ani da yayi a rayuwarsa kuma gashi wasu suna sake kafa masa hujja sun tsaya kan kabarinsa suna karantawa kamar yadda aka ruwaito daga wani cikin ainihin wato wanda ya sufantu da wani abu cikin abin da aka ambata wato an yi mafarki da shi yana cikin azaba mai girma sai aka ce da shi yanzu duk karatun nan da aka dinga karanta maka dare da rana akan kabarinka ko kuma a gida ake ce maka sauka wannan karatun din bai amfane ka ba sai ya ce innaha sababun li ziyadati azabi wa zakara ma taqaddam yace ai wannan karatu sababi ya zama na ƙara mun azaba sai ya ambaci wancan bayanin da muka ambata domin duk ayar da aka karanta sai an tashe da an tambaye ni cewa ga wata aya an karanta kuma ka karanta ta kai ma ko ka ji an karanta amma ka saba baka yi aiki da ita ba to kaga akan wannan sai ya zamanto babu alkhairi sama da bin tafarkin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sai mu yi wanda bai tabbata yayi ba to sai mu haƙura mu bar shi koda mu muna ganin mai kyau ne domin ba lalle ya zama abin ya zama mai kyau ba a ma'auni na shari'a mala yace naji sayyidi aba muhammad rahimahullah yana cewa lalle karatu akan kaburbura bid'a ne ba sunna bace kuma hakika mazhabin imamu malik ma karhanci ne akan haka to kaga kuma muna daga cikin waɗanda kullum muke yin tuciya da cewa muna bin mazhabin malikiya to kaga ba daidai bane mu saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mu saba wa mazhabin namu ma na malikiya da muka ce muna bi ko da yake wasu cikin malamai suna ganin babu laifi a yi karatu sabida abin da ya inganta a cikin taminal mara'i al-mubashshara bi wusuliha wala yanbaghi an yaqra bi ayati azabin wala amrin sabida kuma akwai ya inganta cewa kuma akwai wasu busharori ko wasu mafarkai da aka yi kuma waɗanda suka nuna lalle wannan karatun yana iya isa ga mutum in an karanta masa lokacin bayan ya mutu sai dai mai karatu kuma wajibi ne ya kula kar ya karanta duk wata aya da ta shafi azaba kaji kuma wani hukuncin duk ayar da ta shafi azaba to in kawo sai ka tsallake ta sannan kakka karanta masa ayar da ta ce a yi kakka karanta masa ayar da ta ce a bari duk wani umarni da hali kara karanta to kaga shi kansa wannan wani aiki ne wanda yake shi mai karatun shi ma ya haɗu da aiki domin sai ya dinga zaɓar wani guri zai karanta wani guri ne ba zai karanta ba sai in ya yi haka ne to sannan zai iya isa zuwa gare shi amma matukar ya karanta ayar azaba ko ya karanta ayar umarni ko ayar hani to fa akwai wannan tambayar da za a yi wa shi wannan wanda yake kwance a cikin kabari kaga dai mafi alkhairi shine a bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallam a zauna lafiya yana daga cikin abinda ainihin wato ima'a wato shehu usman dan fodiyo ya kawo shine wad'ul mushaf inda al-qabr litabarruk ɗora wato alƙur'ani a kan a wajen kabari don neman albarka wannan shi ma ƙilan kaje wasu wuraren ana yi mala ya ce shi ma wa huwa bid'atun makaruha aw mustasana shi ma wannan yana daga cikin abin da yake na bid'a wanda bai tabbata ba a cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a dauki kabari a a dauki alqur'ani a dora akan kabari saboda neman albarka da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam ko sahabbansa tsarkaka sun yi to da ka gamu ma sai mu rike shi gamgam mu yi ta yi Allah ta'ala ya samu dace wannan a gurguje kusan shine na yi mana matashiya game da abin da muka tsaya a kai muka tafi hutun azumi da aka kai tsaye za mu shiga cikin sabon babi قال المؤلف رحمه الله تعالى الباب الثامن عشر في بيان طريق السنة المحمدية في باب الزكاة وبيان ما أحدثه الناس فيه من البدع الشيطانية shehu Usman dan fodiyo ya ce ga wani babi nan na goma sha takwas a cikin wannan babi mai karatu za ka ji bayanin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a babin da ya shafi zakka yaya ya kamata mawadata su fitar da zakka zakkarsu ta dace da koyarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa bayani ma a hadafahun nasu fihi kuma a cikin wannan babi za ka ji irin abin da mutane suka kirkira a cikin wannan babi na zakka min albida'i shaytaniya na daga bid'o'i irin na shaydan wato shi shaydan har babun zakka ma bai kyale mawadata ba sai da ya biyo su ya koyar da su wasu bid'o'i ya kuma sa su suka take wasu sunnoni na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan babi to kamar yadda shehu Usman dan Fodiyo ya saba yakan kawo mana menene sunna ta ce akan wannan matsala sannan kuma daga baya sai ya kawo abubuwan da suke na bid'o'i akan wannan dariqus sunnati fi babi zaka sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam a abin da ya shafi zaka shehu Usman dan Fodiyo ya ce amma dariqus sunnati muhammadiyyati fi babi zaka amma sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a babin zaka fahuwa shine an yi addiya kullu wahidin zakatahu kama amarahun nabiyu sallallahu alaihi wasallam shine duk kowane ɗaya daga cikin waɗanda allah ta'ala ya wadata su to in sun tashi ba da zaka su ba da zakarsu kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi umarni وفي صحيح البخاري حديث يا تبت cikin بخاري عن ابي هريره رضي الله عنه daga abi huraira Allah ya kara masa yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man atahu Allahu malan falam yu'addi zakatahu مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه يقول له أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce man atahu Allahu malan duk wanda Allah ya bashi dukiya wanda Allah ta'ala ya azurta shi da kuɗi ko dukiya ta dabbobi ko abin da ya shafe wato dukiya ta amfanin gona da dukkan dangogin dukiyoyin da ake cire musu zakka ba iyawarsa ba ba dabararsa ba Allah ne ya ga dama ya ba shi dukiya kuma ya ce ga yanda ya kamata ya rike dukiyar kuma ga wani haƙƙi da Allah ta'ala ya ɗora wannan dukiya in ta kai a shekara duk lokacin da dukiyar ta kai shekara guda kuma ta kai nisabi to idan kuɗi ne zai kasa gida arba'in ya ɗauki kashi ɗaya cikin arba'in ya ba wa wasu sinfi guda takwas da Allah ta'ala ya ambata cikin suratul tauba idan amfanin gona ne manomi ne shi ya yi noma kuma abin da ya noma shinkafa ce ko masara ko dawa ko gero abin da ya noma sai ya kai sa'i ɗari uku to idan ya kai sa'i ɗari uku to ya kai nisabin zakka idan noman damuna ne to zai kasa wannan abin gida goma ya ɗauki kashi ɗaya cikin goma ya ba wa waɗanda Allah ta'ala ya ce a ba idan kuma noman rani ne to zai kasa wannan amfanin gona gida ashirin sai ya ɗauki kashi ɗaya cikin ashirin ya ba wa waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ce a bawa idan kuma dukiyarsa ta dabbobi ce to idan raƙuma ne da shi an faɗi iya abin da za a bayar in sun kai guda biyar suka shekara zai ba da akuya guda ɗaya in sun kai guda goma zai ba da akuya guda biyu in sun kai sha biyar akuya uku in sun kai ashirin akuya hudu har sai sun kai ashirin da biyar sannan zai fara cirewa a cikin sura goma ɗin daga nan kuma har su kai iya adadin da suka kai idan shanu ne ba zai fara ba da zakkar shanu ba sai sun kai guda talatin kuma talatin din nan sai sun shekara dindi sannan sai kuma ya cire zakka guda ɗaya wadda malamai sun yi bayani kuma hadithai sun yi magana akan yar shekara nawa zai cire ya bayar idan kuma dukiyarsa tumaki ne da awaki to sai sun kai guda arba'in in suka kai arba'in kuma suka shekara to sannan sai ya fara cira dukiyar ya fara cire mata haƙƙin Allah na zaka ya bawa talakawa waɗanda su ma ba laifi suka yi wa Allah ba Allah ya jarabce su da babu shi yasa dan a rage raɗaɗin abin da suke ciki na babu a samu ƙaunar juna da soyayya tsakanin masu shi da marasa shi sai Allah ta'ala ya ce a dinga cire wani adadi na dukiyar Allah da ya baka aro ya ce ka rike ba taka ba to wannan hadisin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda Allah ta'ala ya bashi dukiya yayi kememe yayi mursisi yaki cire zakka yaki cire haƙƙin Allah a cikin ta musila lahu yawmal qiyama manzo Allah yace za a mayar da wannan dukiyar za a rikidar da ita ranar tashin alkiyama shuja'an aqra ta zama wani kumurcin maciji shine shuja'a alhayyatul azima wato maciji murtikeke sannan akara sufar macijin ce akara suka ce akara shine mai zanko suka ce kansa ya koke saboda masifar dafi shine ainihin wato akara wasu suka ce wato sabida shekaru ya daɗe wato in maciji ya daɗe ya ɗauki shekaru to dafinsa yana zama bala'i fiye da macijin da bai ɗauki irin wannan shekarun ba to shuja'un maciji ne murtukeke sannan akara sufarsa shine irin macijin da ya yi shekaru masu yawa ya tara masifaffen dafi a jikinsa sannan lahu zabibatan yana da wasu zane baƙaƙe guda biyu a saman idansa wanda yana daga cikin masifaffun macizai to irin wannan macijin da yake da irin wannan sifar to haka za a ɗauki dukiyar tasa idan naira ce in dola ce in pound sterling ne in riyalai ne in kowane irin nau'i na kuɗi za a ɗauke su a juyar da su idan tumaki ne da awaki da raƙuma da shanu dabbobi kenan in amfanin gona ne za a rikidar da wannan dukiyar ta koma shuja'un aqra wani maciji mai zanko mai dafin tsiya lahu zabibatani yana da wasu baƙaƙen zane a saman idansa guda biyu to ya za a yi yudawwiquhu yawmal qiyama Allah ta'ala zai rataya masa wannan macijin a wuyansa ranar tashin alkiyama ana rataya masa wannan macijin sun ya akhuzu bilhizimatai macijin sai ya carab sai ya kame gefen bakinsa guda biyu inda macijin yake sara yake cizo ya zufa dab wato ya zuba masa wannan azababban dafin shine ashidik shidik shine mahadar baki ta nan da ta nan shine shidik an fahimta leɓanka na sama da na ƙasa mahaɗarsu inda suka tsuke da nan da nan shi ake kira lihizima guda biyun kenan kaga lihizima tayin su ake kira shi diƙayin ya ƙulu lahu wannan macijin Allah ta'ala zai ba shi ikon yin magana yana saransa yana zuba mamu wannan irin dafin to ko dai a nan duniya kai ka san maciji dai ba alheri ba ne ko a nan duniya ballantana maciji mai irin wannan sufar ko a nan duniya aka ce ma bakin maciji ko maciji mai kaza wanda dama wasu ma in suka sari mutum inda ƙara kwana shike da mutum ya tafi to ko su ne aka ce su zo ba a kafa za su zare mutum ba a daidai bakin mutum maciji zai zare shi kai ka san azaba ba ya karama bace to ballantana wannan wani maciji ne wanda dukiyarsa ce Allah ta'ala ya juyar da ita ta zama wannan macijin idan ya sare shi sai ya ce ana maluk ya ce ni dinnan da kake kallo ba wai maciji bane irin wanda ka sani dukiyarka ce ni ne dukiyarka ana kanzuk ni ne taskarka domin duk dukiyar da ba a cire mata zakka ana kiranta kanz an fahimta kan wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wala yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taklifun inji Allah madaukakin sarki ce waɗanda suke taskace dukiya suke fitar da haƙƙin Allah ai ta wa'azi suna kashe rediyo ba ma sa san ayi maganar zakka sun tara miliyoyin kuɗi a bankuna sun tara dukiya mai yawan gaske Allah ta'ala ya ce su ba da zakka sun ki Allah ya ce wallazina yakunizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah Allah ya ce kai musu albushir fabashirhum bi azabin alim kai musu albushir da wata irin azaba mai radadi yawma yuhma alaiha fi nari jahannam ranar da za a maida wannan dukiyar tasu ta zama tashin hankali a dinga kona su akan wannan dukiyar tasu da ta zama wuta ranar tashin alkiyama fatukuwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum a dana musu a goshi a ɗana musu ita a kumatu a ɗana musu a gadon bayansu zuhuruhum wa junubuhum a ɗana musu a sasanninsu nan gefe inda in mutum ya tara dukiya nan ne yake nuna alama kumatu su ciccika saboda mutum ya ci kaji ya ci ainihin wato abubuwa masu sa mutum ya zama ƙule ne to nan za a dinga ɗana masa wannan dukiyar da yake ba da zakka a ɗana masa a gefen cikinsa ɗana masa a gadon bayansa da ya kwanta a kan katifa da gado mai tsada dinga ɗana masa sai ya yi ihu a ce masa haza ma kanastum li anfusikum wannan dukiyar ka ce wadda ka dinga taskace ta ka ɓoye ka ƙiba da haƙƙin Allah fa zuku ku ɗanɗani ma kuntum takanizun abinda kuka kasance kuna taskacewa kuna hana ainihin wato zakka a cikinsa to kaga ga kuma wani maciji shi kuma zai zo yana saran mutum kuma yana masa jawabi ya sari mai dukiyar kuma ya mai jawabi ya ce ni dinnan dukiyar ka ce kuma da ka kiba da zakka sun matala sannan sai manzan Allah ya ja ya karanta wannan aya wala ya saban nan lazi na yaba kaluna bi ma'ata humallahu min fadlihi huwa khairan lahum kada waɗannan da suke rowa da abin da Allah ya ba su na falala na dukiya kar su taɓa tsammanin wallahi alheri suke shukawa kansu wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli yanda ka san talauci jarabawa ne wallahi dukiya ma jarabawa ce shi yasa wani lokaci da Allah ya baka talaka akwai hikima wani an bashi kuɗi wallahi lalacewa zai wallahi wani Allah ta'ala ya bashi dukiya wuta zashi saboda ba zai iya kula da ita ba ba zai iya ba da haƙƙin ta ba ba zai iya ainihin wato rike ta yanda Allah ta'ala ya ce ba shi yasa sai ya ta cewa kuɗi kuɗi Allah ta'ala sai ya bashi iya na cin abinci wani ma wani ma addini zai bari ridda zai wallahi ba zai abin nan ya taiwa addini isgilanci ya kuma dinga taimakawa ana fada da Allah da dukiyarsa iza sai ta cewa kuɗi kuɗi sai Allah ya bashi da dan ya dinga zamun zuwa kamsu salawat dan wani in yayi kuɗi ma Allah ko masallaci ba zai dinga zuwa ba da haka talaucin jarabawa ne Allah ya ga zaka yi hakuri shi kuma dukiyar ita ma jarabawa ne Allah ya ga za ka gode ko kuma kana ganin tsabagen iya neman kuɗinka ne da tsabagen iya kasuwancinka da kaiwa da komowa kashi ya tara ma dukiyar kamar yadda ƙaronu dukiya haka ta yi masa haka shi ma dukiya ta yi masa ƙaron inna ƙaruna kana min ƙaumi musa fa baga alaihim yana cikin almajiran annabi musa da shi yake zuwa wa'azi yana sahun gaba allah ta'ala ya ce bari a jaraba shi haka ba shi kuɗi ya zo yana faɗa da annabin allah annabi musa ya dinga isgilanci yana girman kai yana ganin cewa iya neman kudinsa ne yasa kawai samu Allah ta'ala mai yace fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard da shi da dukiyar da gidan nasa gaba ɗaya aka ce ƙasa ta bude kawai ya fada ciki saboda haka dukiya da kake kallanta wato tana da alkhairi in Allah madaukakin sarki ya danka ta a mutum hannun mutumin kirki da haka kaji Allah maɗaukakin sarki ce kar ka taɓa tsammanin waɗannan da suke rowa da abin da Allah ta'ala ya ba su na falala ba daga su ba ne kowa haka ya faɗo duniya tantirin matsiyaci ko an kamfai babu duk abin da mutum yake kafin a nan duniya Allah ta'ala ya ba shi ba riga ba wando haka mutum ya faɗo hufatan oratan gurlan ba kaciya da loɓa sannan ba takalmi ba riga ba wando haka mutum ya faɗo duniya duk gidajen da kaga mutum yana da su da motoci da dukiya a nan ta'ala Allah ta'ala ya bashi da haka in yayi rowa ya hana Allah ta'ala ce kar ya taba tsammanin alheri ya shuka wa kansa da haka kaga kenan malam yayi mana mabudin kunne da wannan hadisin na Imam al-Bukhari dan dukkan waɗanda Allah ta'ala ya azurta su da dukiya su yi wa kansu qiyamul layl wajen fitar da haƙƙin Allah yanda Allah ta'ala yake bukata su kuma danka wannan zakka zuwa ga inda Allah ta'ala ya ce a kaita Allah ta'ala ya samu dace wannan hadisin Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin kitabuz zaka babu ithmu mani'iz zaka babun irin zinubi na wanda ya hana zakka sai kawo wannan riwayar ta abi huraira Allah ya kara masa yadda wa min dariqi sunnatihi sallallahu alaihi wa sallam tarku akhdhi as-sadaqati fi ma duna an-nisab wujuban tarku akhdhi as-sadaqati fi ma duna an-nisab wujuban yana daga sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam rashin karbar zakkar dukiyoyin mutane idan bata kai nisabi ba tunda galibi za ga karɓar zakka aiki ne na hukuma in akwai hukuma ta musulunci ita take da alhakin karɓar zakkar dukiyoyin mutane tana da ma'aikatanta duk kowace unguwa akwai masu unguwa akwai waɗanda suke jami'an gwamnati da sun san mawadata na wannan unguwar ga ayoyi da alkur'ani ana ta wayar da kai ana ta wa'azi ga masu kuɗi imani ya ratsa mutane za su fito su yi hukuma bayanin suna da dukiya kaza a zauna wani ga dukiyar ya tarawa ba shi da ilimin ya zai cire zakar to shi sa akwai hukuma tana da ainihin mutane da jami'anta za a zo mutum ya yi bayanin dukiyarsa a ce ga abin da za a cire na zakka na haƙƙin Allah su wa'annan wakilan su karɓa su je su tattara ta a ainihin hukumar zakka to kar a zo a tarar dukiyar mutum bata kai nisabi ba karɓi dukiyarsa a rashin karɓar zakka daga dukiyar da bata kai nisabi ba wannan wajibi ne kar a zalunci kowa dukiyarsa ko kwandala ce bata kai nisabi ba kar a karɓi zakka idan miliyan ɗaya ne nisabin zakka sai mutum ya mallaki miliyan ɗaya ba kwandala ba zakka a ciki kana zuwa ce to ai kwandala ce kawai babu da kawai a cire sai dai in shi ya zaba a cire masa amma ba za a cire ba har sai dukiya ta kai nisabi domin Allah madaukakin sarki baya zalunci ba kuma ya so a yi zalunci ta kai a cire ba ta kai ba komai abinda bai kai din ba komai kankanta sa tokar a cire bai kai nisabi ba an ce sai ta kai nisabi wa fi sahihil bukhari hadisi ya tabbata cikin bukhari an abi sa'idin al-khudri radiyallahu an an karbo daga abi sa'idin al-khudri Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace laysa fi ma duna khamsati awsuqin sadaqa wa laysa fi ma duna khamsi awaqin sadaqa wa laysa fi ma duna khamsi zawdin min al-ibli sadaqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu zakka cikin amfanin gonar da bai kai wusuki biyar ba wusuki biyar shine kwano 300 domin duk wusuki daya yana daidai da kwano 60 sa'i 60 to kaga 60 sau biyar 300 to idan manomi ya noma shinkafa alkama acca dukkan abin da ake cire zakka in ya noma da aka zo da ya sheke ya cire ainihin wato abin nan yayi da dukkan abin da ba a bukata tsabar sai ta kai sa'i ɗari uku to ya kai nisabi ba a jikin zangarniyarsa ba sai an sussuke shi an tsabar ita kanta an auna ta ta kai sa'i ɗari uku to in ta kai sa'i ɗari uku alagafa ta malan nomanka da ka noma bana ya kai nisabi ita kuma zakkar kayan noma ba sai an shekara ba wa atu haqqahu yawma hasadi idan mutum ya girbe amfanin gonarsa aka cashe aka sussuke ya auna abun ya kai sa'i 300 nan take kawai sai ya ware sai ya kasa sa'i 300 in an kasa shi goma 300 in an kasa goma nawa kenan 30 shine kawai ka Allah ya baka kwano 300 ya ce ka ba wani talaka gashi can shi ko kwano ɗaya ba shi da shi an ce ka ba shi kwano 30 a cikin kwano ɗari uku ba kai ba ne Allah ta'ala a ƙasarsa ka je ka tona ƙasa ka sa ƙwaya ɗaya ka rufe Allah ya dinga yin ruwan sama wannan ƙwaya ɗayan ta zama dubu ka zo da ka girbe sai ga ka abinda ka noma bai fi kwano ɗaya ba ko kwano biyu sai ga ka ka girbi kwano ɗari uku a cikin ɗari uku na Allah ya ce to ga wasu talakawa nan ba su kwano talatin a cikin ɗari uku kai ka rike ɗari biyu da saba'in to anan kuma sai shaɗan ya kewayo ta baya ya dinga rayawa haka kawai ga wani can yana zaune ni na sha wahala ni na zuba na fesa magani ni na sai taki ni na nemo ma'aikata suka zo suka ni na dinga sakarabtu ina zuwa kewaya amma ga wani yana zaune kawai ta kawai a ce wai a bashi abin nan sai shedan yayi ta wannan to sai ga sai imanin gaske wani lokaci malamai suka ce idan zakka ba ta da yawa mutane suna fin karfin zuciyarsu su cire yanzu kamar wannan da aka ce cire kwano talatin wani zai cire amma yanzu kamar wanda ya noma buhu dubu buhu dubu an ce ka kasa gida goma dubu a kasa gida goma buhu nawa kenan na'am buhu ɗari kawai kaga an jera su roka guda a ce wannan wai ba naka bane to sai ga anan malam sai sai imanin gaske haka kudin su ma yanzu kana da naira miliyan ɗaya zakata in ta shekara dubu ashirin da biyar ne to sai ga mutum yi kukan kura ya daddage kawai ya cire dubu ashirin da biyar ya bayar cikin miliyan ɗaya domin ta kai miliyan ɗari fa miliyan ɗari a kasa ta arba'in eh dubu ɗari biyu da hamsin to kaga miliyan ɗari fa dubu ɗari biyu da hamsin to mutum suka ƙara suka tafi can kawai sai ga wasu kuɗaɗe waɗanda in ya ɗan yi oda ya je ya dawo malam sai ga ya yi kwantina kaza ya samu kaza kuma a ce kawai waɗannan wai ya ware su kawai ya bayar an fahimta to a nan sai ga a nan za ku yi ta kokawa da shaidan ka ja ya ja ka ja ya ja Allah ta'ala ya sa ba za ka fada cikin waccan aya da muka karanta da wancan hadisin ba sai ga mutum ya fi karfin shaidan ya cire akwai masu yin wannan akwai wa'in bayan Allah da Allah ya ba su dukiya kuma ya ba su karfin karfin zuciya karfin rai na komai yawan haƙƙin Allah a ciki wallahi sai sun cire ta kuma rashin zaman lafiya in kana neman rashin zaman lafiya shine kin cire haƙƙin Allah a cikin dukiya in ka ki cirewa na'am miliyan biyu da rabi yawwa to kaji malam ka rage miliyan biyu da rabi miliyan biyu da rabi idan mutum yana da miliyan ɗari sai ya cire miliyan biyu da rabi yawwa kaga miliyan biyu da rabi kenan to za ga wannan ɗin ma an aka samu mai ƙarfin imani amma yanzu kama wanda za a ce zakka sama ta kai wajen miliyan hamsin kawai wannan zakka ce miliyan hamsin ko miliyan ɗari kuma akwai masu imanin da suna cirewa wani kuma kawai sai ya ɗan waru wani kaso ya ɗan sassawa mutane kawai kakwai ta zaginsa ku ce baya cirewa Allah ya samu dace na'am me yin noma eh sai in ya girbe na damuna sai ɗaya bisa goma in yayi kuma na na rani sai ɗaya bisa ashirin laisa fi ma duna khamsati aw suqin sadaqa an gane wusuki yanzu ko wusuki daya shine sa'i 60 to kuma an ce babu zakka akan abin da ya gaza wusuki biyar kaga 60 sau biyar ɗari uku kenan to idan mutum ya noma abinda bai kai sa'i ɗari uku ba misali mutum ya noma sa'i ɗari biyu da casa'in da tara da rabi ba zaka wannan rabin da bai cika ba to ba zaka walaisa fi ma duna khamsi awaƙin sadaka babu zakka a cikin dukiyar da bata kai ukiya biyar ba ita kuma ukiya idan zinare ne da mutum to zinare ashirin shine ukiya ɗaya idan azurfa ce da mutum to azurfa ɗari biyu ita take daidai da ukiya ɗaya wanda waɗannan zinare da azurfa su ne kuɗi sauran kuɗaɗe da kake ji ba kuɗaɗe ba ne suna wakiltar zinare da azurfa ne Allah sa an gane naira naira tana wakiltar zinare da azurfa an fahimta a da da da naira da dollar da pound sterling da euro da yang na china da da da abin nan riyal na saudiya duk waɗannan suna wakiltar azhabu wal fidda ne shi yasa in kana karatu ba za ka dinga jin an ce in ka kudin ka ya kai naira miliyan kaza ko in kana da dala da ta kai miliyan kaza ko pound sterling miliyan kaza ba ka ji wannan ba kawai sai dai ka ji zinare da azurfa wannan shine kudi a yaren shari'a naira tana wakiltar zinare da azurfa dala tana wakiltar zinare da azurfa haka sauran kudade na kasashe duk wakilai ne na zinare da azurfa shi yasa duk shekara zakkar kudi tana hawa tana sauka gwargwadon yanda zinare ya tashi a kasuwar duniya ko ya fadi gwargwadon yanda azurfa ta tashi a kasuwar duniya ko ta fadi ina fata an gane shi yasa wani lokaci sai ga an ce miliyan ɗaya da kaza wani lokaci ya yi ƙasa wani lokaci ya yi sama saboda duk shekara hukumar zakka ko hukumar shari'a na san duk suna fitar da kalanda da abin nan duk shekara nisabin zakka diyar rai abin nan abin nan rubu dinar na na na abin nan na yanke hannun barawo ko kuma na sadaki da sauransu to waɗannan ainihin wato duk shekara sai a ɗauki zinare da azurfa yanzu misali sai a ce in kana da zinare idan ka je wajen masu sai da zinare sai su ɗora shi a gram sai a ce ya kai nauyin gram kaza kuma duk gram ɗaya ana sai da shi naira kaza to naka ya kai nauyin gram kaza gram kaza ɗin nan naira kaza sau adadin gram ɗin naira miliyan kaza kenan an gane to da wannan ake kiyasta duk wannan kudin na ya kai ya kai tun yanzu mu ba zinari ne a hannunmu ba naira ce to shine kullun duk shekara ana yin kwambatin din zinaran ne to naira ko ai kwambatin dinsa to dollar ko ai kwambatin dinsa to euro da sauran kudade na duniya in aka yi kwambatin dinsa to shine sai a gane yanzu mutumin dan Najeriya da shi kudinsa sunansa naira to yanzu naira nawa ne sai wannan naira ta kai ya kai nisabi to shi sa sai ga wani lokaci na manta nisabin bana ɗaya amma na san ya haura miliyan ɗaya ya kai miliyan ɗaya da wani abu nisabin to idan mutum yana da wannan miliyan ɗaya ne ina jin wasu ɗaruruwa a sama idan mutum yana da shi kuma miliyan ɗaya da wannan ɗaruruwan ta shekara dindi tasa ce ba tasu ba to sai ya yi divide by 40 sai ya bada 1 over 40 shikenan ya cire zakar sai ya ci gaba da harkokin kasuwarsa sai kuma wata shekara to idan mutum kudinsa ya gaza wannan na, na, na, na wato sai dai kila karatu na gaba kila za mu dubo nawa ne nisabin bana kila sai misalin namu ya fi fitowa to idan misali naira miliyan ɗaya ne nisabin zakka na bana sai mutum ya mallaki naira dubu ɗari tara da casa'in da tara da ɗigo tara ba ɗigo ɗaya bai kai zaka ba an fahimta shi ne ma'ana walaisa fi ma duna hamsi a waƙin sadaka babu zakka a cikin duk kuɗin da bai kai ukiya biyar ba ukiya biyar ɗin nan ita ce take daidai da nisabi walaisa fi ma duna hamsi zaudin min al-ibli sadaka manzo Allah ce babu zakka a cikin raƙuman da basu kai biyar ba kana da raƙumi ɗaya ba zaka raƙumi biyu ba zaka uku hudu duk ba zaka sai raƙumi ya kai biyar kuma in ya kai biyar ɗin ma akuya za ka bayar in raƙuman ka guda biyar ne suka shekara sun kai zaka to ba a cikin ba ɗaya aka ce ka ɗauka ka bayar ba ballanta za ka ce in ka ba da ɗaya sun koma hudu a'a sai ka sai akuya sai ka bayar ita ce zakar raƙuman ka haka in sun kai goma haka in sun kai har sai sun kai ashirin da biyar sannan za ka fara ɗaukar zakar a cikinsu مفهوم wannan hadithin shi ma imamul bukhari ya fitar da shi cikin kitabun zaka a babun laisa fi ma duna khamsi zaudin sadaqa sai kawo wannan hadisin ruwayar abu sa'abi sa'id al-khudri wa fi sahih al-bukhari aidan hadithi ya tabbata cikin sahih al-bukhari fi kitabi abi bakr li anas cikin wata takarda ko wasiqa da sayyidina abubakar ya rubuta wa anas yake gaya masa a cikin wannan takarda fa idza kanat sa'imatur rajuli naqisatan min 40 shatan wahidatan falaysa fiha sadaqa manzo Allah yake cewa idan dabbobin mutum na kiwo shine sa'imatur rajul dabbobin mutum da yake kiwatawa sai ya zama guda ɗaya ta ragu daga 40 to ba zakka a ciki ka san an ce maka zakar tinkiya da akuya da rago da ɗan bunsuru wa'annan duk sunansu ainihin wato su ake kira shat ko su za ka kira ganam in ka kira ganam tinkiya rago akuya bunsuru waɗannan sai sun kai guda arba'in kuma in sun kai arba'in ɗin ma sai sun shekara guda dindi kuma naka ne ba naku ba ba haɗaka kuka yi ba ba wai kai kana da goma wane yana da goma wane yana da goma ba ya zamanto naku ne in kaga an yi haɗaka an cire zakka to sai dai idan ya zamanto da kuka haɗa su gurin kwanansu ɗaya gurin da suke zuwa su yi kiwo ɗaya gurin shan ruwansu ɗaya to a nan sai a mu'amalance su irin kamar mu'amalan na mutum ɗaya amma ya zama kawai kai dai naka suna can wani kango guda goma ne da kai shi ma wani yana da guda goma sai dai wani lokaci kuna hada su a tafi da su kiwo in yamma ta yi kowa a kada man nasa ya tafi to har yanzu na kowa nasa bai kai zakka ba an fahimta wannan hadithin shi ma imam bukhari a cikin kitabu zakka ya ruwaito shi a wannan wasiƙa da ainihin sayyidina abubakar ya rubuta wa anas dan malik ومن طريق سنته صلى الله عليه وسلم ترك الجمع والابتراق خشية الصدقة وجوبا نادق تكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم رشن حدعوا دكما رباوا سبيل صوران زكاة وانا واجبيني akwai wani abu da makiyaya ko masu dukiya ta dabbobi suke yi wato idan mutum yana da tinkiya guda arba'in an ce zai cire zakka guda nawa na'am guda ɗaya ko da kyau to guda ɗayan nan zai ta cirewa in sun kai hamsin ɗaya in sun kai sittin ɗaya in sun kai saba'in ɗaya tamanin casa'in ɗari duk kwaya ɗaya zai ta cirewa har sai sun kai ɗari da ashirin da ɗaya sannan zai koma ba da guda biyu sai tinkiyar ko ragunan sai sun kai 121 sannan za su koma guda nawa guda biyu to yanda ake aljam shine misali ni ina da tinkiya guda ko rago guda 40 kuma sun shekara kaga zan cire guda nawa guda daya malam shi ma yana da nasa guda 40 sun shekara zai cire guda nawa to in lokacin zakaye sai mi maja kun gane in lokacin zakka yayi da mun fahimci mai karɓar zakka wata yayi ya kusa zuwa sai malam ya koro nasa sai a haɗe da nawa sai su sai mu maja kawai sai ɗaya ya ɓace kawai ɗaya ya ɓata rai din nasa ne in mai karɓar zakka ya zo ya kirga su su su tamanin ne guda nawa zai ɗauka in ya ɗauka ya tafiyarsa sai ɗayan kuma sai ya fito sai su tafa kenan kaga an mawaye shi mai karɓar zakar Allah ma zai masa cuwa-cuwa an fahimta wannan shine aljam to sai aka ce yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam barin hada su tunda dama ba a hada suke ba an gane walibtiraq kuma an hana suna hade a raba misali dabbobinmu a haɗe suke ni ina da talatin kai kana da talatin nawa kenan sittin gurin kwanansu ɗaya gurin kiwonsu ɗaya makiyayinsu guda ɗaya ne gurin shan ruwansu ɗaya mun ce za a yi musu hukunci kamar na mutum nawa mutum ɗaya yanzu in mai karɓar zakka ya zo guda nawa zai ɗauka guda ɗaya haka ne kun gane lissafin to da an fahimci ya kusa zuwa sai in ware nawa sai ka ware naka naka talatin ne talatin ya kai zakka nawa talatin ne ya kai zaka da ya zo ya zo yaya sai to kaga dai kirga ka gani in ya kirga talatin ne a ya kai bai kai zakka ba yana ƙara a can gaba sai ya ga na malam a can a kai kuma fa sai ce kirga ya ba su kai ba guda abu- da ya kirga sai ya ga guda talatin ya ba zakka sai ya hau mashin ɗinsa ko abin hawansa ya tafiyarsa sai kuma a da da su a haɗe su duk ana yin haka khashyatar sadaka saboda tsoron kar a ba da zakka kun fahimta to sai aka ce an hana yin haka kuma wajibi ne waɗanda suke haɗa kar a raba wajibi ne waɗanda suke raba kar a haɗa su in dai don tsoron ba da zakka ne wa fi sahihil bukhari aidan hadisi ya tabbata cikin bukhari fi kitabi abi bakrin li anasin a cikin takarda ko wasiƙar da sayyidina abubakar ya rubuta wa anas wanda a cikin takardar ya yi mai bayanin yadda zakka take في حديث آخر أو أنا حديث ولا يجمع بين مفترق باء حد دبوبن da ararraba suke na wane daban na wane daban to kar lokacin zakka yana yi sai a haɗe su kar a yi haka wala yufarraqu baina mujtami'in kar kuma a raba waɗanda a haɗa suke sai da aka ga lokacin zakka yayi sannan sai a yi taware wannan ya ware nasa wannan ya ware nasa khashiyatas sadaqa dan tsoron kar a bada zakka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace kada ayi haka an gane wannan hadithin shi ma Imam al-Bukhari a cikin kitabu zaka babu ma kana min khalidain sai kawo wannan hadithin na kitabu Abi Bakar li Anas wa min sunnatihi sallallahu alaihi wasallam yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam at-taraju'u bis-sawiyya komawa a daidaita bainal khalidaini tsakanin dabbobin abokan tarayya guda biyu wujuban wannan wajibi ne a haka al khalidaini sune irin wanda na faɗa muku ɗazu dabbobin ba na mutum ɗaya bane amma a haɗa suke an gane wannan yana da kaza wannan yana da kaza amma a haɗa suke guri ɗaya gurin kwanansu ɗaya gurin kiwonsu ɗaya komai duk guri ɗaya ne to yanzu idan misalin da muka bayar ɗazu sai ya zama ina da arba'in malam yana da arba'in kagan an haɗa tamanin kaga za a cire guda nawa guda ɗaya to kuma in an tashi cirewa dole ko dai a ɗauki nawa ko a ɗauki nawa nasa to yanzu in a nawa aka ɗauka mai karɓar zakka ya ɗauki nawa ya tafi to bayan ya tafi sai in kirawo malam to kaga a nawa aka ɗauka to yanzu wannan na wanda aka dauka zai kai nawa sai muka yi masa kima ni da malam zai kai dubu ashirin yanzu malam sai ya ban dubu goma shi kenan an yi balance kun gane maganar na'am to duk dabbobin da suka zamanto khalidaini a cakuɗa suke ba na mutum ɗaya ba ne to in mai karɓar zakka ya zo ya cire zakka to masu su kuma sai su koma su daidaita sai a ga nawa aka ɗauka kuma zai kai nawa to nawa ya kamata shi abokin tarayya ya ba wa ɗan uwansa tunda duk a nawa aka ɗauki na dubu ashirin kuma dabbobin da namu ne mu biyu to yanzu kaga kamata a ce ni dubu goma shi dubu goma to yanzu sai ya ban dubu goma shi kenan in a nasa aka ɗauka sai in ba shi dubu goma ni kuma kaga na ya zama dubu goma kaga an yi daidai shine at-taraji'u bisawiya komawa a daidaita bainal khalidain tsakanin dabbobin da suke a cakuɗa ba na mutum ɗaya bane wujuban wajibi ne a haka dan ka a zalunci wani ba a so a yi zalunci kar a ɗauki na wannan wani ya je ta murna ya ce shikenan kaga na kai kama wallahi ni ba ruwana a'a a koma a daidaita wa fi sahihil bukhari aidan fi kitabi abi bakr li anasin hadisi ya tabbata cikin bukhari har wa yau cikin littafin ko wasiƙar da sayyidina abubakar ya rubuta wa anas fi hadithin akhar a wani hadithin wa ma kana min khalidain yace duk dabbobin da suke ba na mutum ɗaya ba an yi haɗaka an yi maja fa innahuma yataraja'ani bainahuma bi sawiya to masu dabbobin sai su koma a tsakankanin su sai su daidaita mafhum wa min ɗariki sunnatihi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tarki tarku akhzil harima wal aura wat tayis an hana wajen karɓar zakka ba za a karɓi tsohuwa ba ba za a karɓi al'aura mai ido ɗaya ko mai wani aibu ba wat tayis ba za a ɗauki ɗan bunsuru ba amma an tashi za a lissafa da shi an fahimta ba za a zo sai da aka zo aka kirga dabbobin ka sun kai guda arba'in sai kawai ka turo wata guzuma ta daina haihuwa ta, ta, ta tsufa da yawa kawai ka ce ita za ka bayar bayan da ba ko kuma ka bada wata mai aibu ko mai ido ɗaya ko gurguwa ko ramammiya ka ce ita za ka bayar ba za a karɓa ba haka in ka ce ga ɗan bonsuru shi ma ba za a karɓa ba amma za a yi lissafi da shi za a yi lissafi da tsohuwar za a yi lissafi da mai aibun ita ma za a yi lissafi da ɗan bunsurin amma waɗannan ba a karɓa su a zaka wato shari'ar musulunci adalcin ta yayi yawa cikakken adalci sai aka ce kar ka zalunci mai dabbobi ka zo ka kalli katuwa wadda ta koshi ka ce wannan za mu kama zalunci ne wannan ko ka duba uban garken ko ko uban tafiyar garken gaba daya ka ce wannan za mu kama saboda kai ma'aikacin hukuma ne wannan zalunci ne sannan kuma ba za a cuci talakawa ba a zo a ba da tarkace a ce a ba talakawa ba za a yi ba wa kazalika ja'alnakum ummatan wasada a tsakatsakiya za a dauka ba za a diba a can manya-manyan zababbun wanda ya turke su sun koshi su ne su ma da shi ma da su yake ji ba za a kama su ba kuma ba za a duba wa'anda dama shi ma san rabuwa yake da su tarkace ne a cikin garken nasa ya ce su zai bayar su ma ba za a karba ba sai a karba a tsakatsakiya ba a zalunce shi ba ba a zalunci talakawa da za a bawa ba na'am na'am na'am a ina sai sun cika arba'in sun shekara yawwa arba'in din sai sun shekara ba a ina yawwa banda shi mala'a lissafi ba har sai sun shekara cif in sun shekara cif shine haulan kamilan milkan kamilan nisaban kamilan sai an samu mallaka cikakkiya shekara cikakkiya nisabi cikakke duk gaba da amma da daga arba'in din misali ɗari da ashirin sun shekara a kafin sun kusa shekara kaga mun ce sai sun kai ɗari da ashirin da ɗaya za su koma guda biyu sun kai wata goma suna ɗari da ashirin kawai sai aka haifo wasu ‘ya'ya hadda su za a yi lissafi idan dama dukiyar ta riga ta kai lissafi duk shekara ana cirewa to yanzu duk abin da dukiyar ta haifar hadda shi amma in ba ta riga ta kai lissafi ba misali miliyan ɗaya ne lissafin har shekara ta kusa rufewa kuɗinka naira dubu ɗari tara da casa'in ne tsara nawa ya zama miliyan ɗaya ana sau gobe shekara za ta cika sai ka samu dubu goma sun zama na sai shekara mai zuwa kuma ka ji adalci mala ba zaka a wannan miliyan da sai sun shekara an gane ومن وفي صحيح البخاري أيضا في كتاب أبي بكر لأنس في حديث آخر ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا ذات عور wala taisun illa ma sha al-musaddiq ya zo cikin sahihul bukhari a cikin wasiƙar ko takaddar da sayyidina abubakar ya rubuta wa anas a wani hadithin daban wala yukhraju fi sadaqa ba a cire zakka harimatun wala yukhraju fi sadaqati harima ba a cire tsohuwa a zakka a bayar da ita wala zatu awar ko mai aibu ba a ba da ita a zakka wala taisun ko dan bunsuru illa ma sha al-musaddiqu sai abinda mai karɓar zaka ya ga dama ma'ana mai karɓar zaka sai ya ce ba mu bunsurin ba komai shi ya ga dama ya karɓa shi kenan aka duba ba a ga wadda ya kamata a bayar ba sai ga ɗan bunsuru kake da shi ya ce ba ni ko kuma ya ce ni ka ga ma yanzu wannan lokon da na shigo shi a kan mashin yanzu wannan tumakin ina zan kai su a yi musu kima ba ni kuɗinsu kawai ne in tafi an fahimta ومن طريق سنته صلى الله عليه وسلم إخراج زكاة الفطر قبل الخروج إلى الصلاة ina ganin wadda ya kamata mu tsaya a ga lokaci ya ja sai mu tashi ya gama maganar zaka yanzu kuma zakatul fitr zakafin da kai zai shiga bayani a kai insha Allah sai mu tsaya anan abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik